أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبو القاسم مصطفى محمد وعلى آله bayan shari'i insha Allah biyan bashin shari'i da ce to أين ويسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه za su tambaye ka dangane da watan haramci watan da aka haramta yaƙi za su tambaye ka yaƙi da a cikinsa ana cewa a irabi ana cin wannan badali kitalin biyu badalin shaharar haram wato za su tambaye ka dangane da yaƙi kenan a cikin watan haramci watan da aka haramta yaƙi ulkitalun fihi kabir ka ce yaƙi cikinsa babba ne ma'ana babban laifi babban laifi muka ce wannan magana ce kammalalliya kitalun fihi kabir dole ka tsaya na saboda ka ƙara magana a gaba sabuwar magana ce sabo daban da wannan a irabi ana ce ma wannan kitalun ya zama mubtada kabirun khabar an gama saddun an sabilillah kuma saddun din nan shi ma mubtada ne khabar din shi shine kuma akbar wa saddun an sabilillah wa kufrun bihi wal masjid al haram wa ikhraj ahlihi minhu akbar inda Allah wannan wata jimla ce daban ita ma mubtada da khabar ta yi mutum ya ce to ai an ce wa wa saddun sai mu ce iyaka ne wannan adabi ne mumfasiri an ɗora shi a maganan baya amma ba yana nufin ci gaban maganan ba ballantana ya zama saddun ɗin nan ya zama an ɗan fara shi a kabir don haka ne ma in baka tsaya ba a karatu ma'ana zai wargace in ka ce kitabin fi kabirin wa saddun kaga ka ɗan fara saddun ɗin nan akan kabir ke ya zama ya zama kabirun babban laifi zuwa wani wuri da ake ce nahala ya ce da shi manzala da ya tura abdullahi bin jahash zuwa nahala nahala sunan wuri ne sai ce kun biha hatta ta'tina bi khabarin min akhbar quraish ka zauna a nahala har ka zo mana da labarin quraish wato wannan ana ce musu sariya irin wannan wanda wanda suka tsauna a a boda kan iyaka ko inda ake tawo in makiya za su kawo hari ta irin wa'annan suka zauna suna ganin kai kara kai nan makiya in sun ga wucewar runduna masu yawa sai su maza maza su aiko da labari an ga wucewar runduna mai yawa ba san ina ake suke da nufin zuwa to kaga za a fara shi in an ga sun nufin madina ne kaga sai su ba su sami madina ba cikin shiri ba za su zo samu an san da zuwansu dama daga mayaka suka zo su homi abokanan gaba ba tare da sun sani ba to saboda aka ci abdullahi bin jahash aka ce ya zauna a nakala ya duka duba labarin quraish yana aikowa amma bai umarce shi da ya yaki ba kawai nasu shi ya duba ne galiba ma rundunar da takan sukan je shirya sariya za su zama kaɗan ne kamar a ce mayaka goma kawai suna tsaya suna duba asiri su ga mai ke faruwa idan suka ga rundunan mayaka 500 zuwa 1000 kaga su goma ai ba su bujuro musu ba zai zama ba zai su kai labari da sauri to wannan kuma a nan ru'ayin ya ce a cikin a wata ne wanda aka haramta yaƙi wato watan wala Allah watan rajab ya rubuta masa takarda yana ce masa ukhruj anta wa ashabuka hatta idza sirta yawmayn fafta kitabaka wanzur ma fi manzo Allah rubuta masa ya aika masa da sako a rubuce yace akwai sako na rubuta a cikin wannan takarda amma ka fita sai bayan kwana biyu kai da mutanenka wanda su raka ka sai bayan kun kwana biyu sannan ku buɗe takardar ku ga mai nace to to aka ce da ya bude takarda sai ya ga cewa ga abin da manzan Allah ya ce ya ce da shi imdi hatta tanzila nahala hatta atina min akhbar quraish bima yasir ilayka minhu shi ke da kaga abin da aka ce masa ke sai ka je nahala ka zauna a nan ka rika kawo mana labarin quraish da abin da ya iso maka daga gare shi ka aiko mana sai ya ce masahabansa shi abdullahi bin jahash ke don shi ne kwamandan wannan sariya ɗin sai ya ce masu suka abin da manzo Allah ya samu zai ce mana duk suka bayan da ya karanta masu suka ce saman wada ji da bi shi kiran wato mun ji mun bi to sai ce da su kuma man kana lahora gabatun bi shahada balayan dalik mai to kun ga fa abin da aka ce mu je mu kun ga tana aiwa a gamu da mayaka yace to wanda yake da kwadayin shahada to ya zo mu ci gaba da tafiya ya tafi tare da wa'in mutanen har ya sauka a nahara to sai amur bin al-hadrami da hakan bin kaisan da uthman da mugira 'ya'yan abdullah sai suka zo zaucewa da tijara wanda suka gabato daga fa'i na kayan fatu da zabibi da su mutanen suka gansu ga shi wannan waƙir bin abdullahi ya gabato alhali ya riga ya yi aska kanshi su da suka gansu suka ce oho masu umra ne a ciki ba damuwa alhali kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya riga yayi umra shi da hasabansa a kankanin lokacin wato za su ɗauka waɗannan masu umra ne suke dawowa kuma wannan ƙarshen rajab to sai suka ce da junansu in kuka yaƙe su kwaƙi wani mutanen da in qataltumuhum innakum lataktulunakum fi shahr al-haram in kuka yaƙe su za ku yaƙe su a watan da a watan karamci don wata mana cikin rajab wala in taraktumuhum la yadkhulanna hadhihi laylata makkah in kuka kyale su kuma wannan daren za su shiga makka fala alamanna minku kuma yanzu za su ya yada an ganku fa jama'al qawmu ala qatlihim sai su mutane suka ci kawai yaƙe su kawai فورا واكل بن عبد الله التميمي عمرو بن الحضرمي بسامي فقط الروسي واكل بن عبد الله daga bangaren Abdullah bin Jahash ke ya ya harbi shi wannan Amr bin Hadrami da da kibiyarsa sai ya same shi ya mutu sannan su wasu amana Uthman bin Abdullah wal hakam ibn Kaisan sai ya ya karbi amana waɗanda suka gaga suka ce amana amana sai karbi amanan su waɗannan Uthman bin Abdullah da Hakan bin Kaisa shi kuma Mugira ya gudu su iya cin masa to sai suka koro raƙumansu suka zo ya zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya ce da su wallahi ma amartukum bil qital fi shahr al haram wallahi ba umarce ku da yin yaƙi a watan haramci wawo kafar asirai ya tsaye da su sun sun kama mutane biyu da kuma da wannan raƙuman da suka kamo bai karɓi ko ɗaya ba sai ce wasu suke tafi a yi dilƙau shi ne suke tafi a yi dihim ya falon masu ka tafi a yi dihim wato shi ne sai ka an karatu yanzu fa ya kenan suka shiga takaici to ashe mun yaƙi kuma a watan da aka haramta sai suka shiga yanzu ya ke wadannu annahum qad halaku duk suka dauka suka sakankance ba sun zata ba ma in sun sakankance kawai yanzu sun halaka sun gama inda yake gashi manzo Allah ya tsata ce ai bince ku yaki a cikin watan da aka haramta yau wa qalat quraish istahadda muhammadu li shahr al haram sai ƙwarai suka ce a muhammadu ya haramta ya halatta watan haramci wato ya yi yaƙi a watan da aka haramta yaƙi fa'anzalallahu subhanahu ya tsalo na ka'anin shahar harami itali wannan na karanto ne saboda shi akwai ruwayoyi daban-daban kan jimla ta zaka tattara labarin wannan bangare na ga ya fi labarin na shi ya fi zama na cikin ilamar wara sunan littafi to ya fi ɗan bayani na abin da ya faru wannan shi ne kulasan abin da ya faru wato su da ba a wurce su da yaƙi ba sai suka ga ƙwarai shawa sun dawo za su shiga gari kuma suka yi arba da su gaba da gaba aka da juna to sai suka ga cewa idan suka kyale su suka shiga maka za su je su ba da labarinsu kuma kaga mutanen maka za su zo da runduna mai yawa ke alhali su ƙwarori ne saboda suka ce to yanzu ba abin da ya fi kawai illa mu fuskance su kawai da aka cilla kibiya ta sami ɗaya mutu sauran biyu sai suka ɗaga suka yi saranda suka ce amana amana sai aka kama su ba tare da ɗaya kuma ya gudu to shi kenan sai suka kwaso raƙumansu da kuma waɗannan mutane biyun da suka kama amana suka zo sai manzara ya ce ba zai karɓa ba don bai kunshe su da su yaƙi wato wannan bai zama gani mai yaƙi ba saboda dama ba a yaƙi to sai mutanen suka ga cewa to ashe kuma yanzu mun halaka mun saɓawa Allah mun yi yaƙi a lokacin haramci to yanzu suka suna cewa to yaya kenan yanzu su kuma ƙarshen suka fara rubuta a yanzu kuma ka halatta yaƙi a watan haramci ne kuma to sai aya ta sauka tana cewa ya tsaro na ka'ani sharar haramin ƙitalin bi sannan yau lokacin da lokacin da aya ta sauka ta wanke su wa'annan mutane sai manzo Allah ya saki su wa'annan wa'anda aka kama din kuma ya karbi dukiyar su suka kama su to wannan kenan na dama na ce a biyo ni bashin wannan kenan dangane da wannan bangare na asalin saukan aya to kuma je ko je na yi bayani daidai gwargwado na batun muzahama tana yawa mutum ya ce to yanzu ya halatta kenan a yakin kenan a watan haramci sai mu ce a yana nan haramu wa'annan abin da suka yi sun yi ne a kan sun sami a kan kiyaye kawo kansu sun sami zamani ko su yaƙi ko su ƙyale su su faɗa hannunsu sai suka ga wannan shi ne fi sauƙi to haka nan sai nan bayan ɗan dai gwargwado je cewa ana yin samun mazahama tsakanin haram da wajibi idan aka sami mazahama me muzahama shine yadda in abuwa biyu suka gwamu ta yadda ba zai yiwu a yi su duka biyu ba sai dai a ɗaya ba ɗaya wato ɗaya ya wajabta barin ɗaya kamar wajibai biyu suna iya samun muzahama muzahama yanzu ta yadda in ka yi ɗaya ba za ka yi ɗaya kamar mutum misali ya shirya za shi haji sai kuma mahaifinsa ba da lafiya shine kuma ke jinyarsa to wajibinsa ne ya kula da mahaifinsa wajibinsa ne ya haji wanne zai yi wannan muzahama tsakanin wajibai biyu ko ba lura ba ko kuma wani lokaci muzahama yakan samu yakan haɗu tsakanin wajibi da haram kamar jiya na ba da misali kamar a ce ka hango mutum zai halaka a cikin gonan wani ko ma akuya ne za ta halaka a gonan wani shi kuma mutum mai baka izinin ka shiga gonan su kana iya kutsawa ka tsamar da rai saboda tsamar da ran wajibi ne shi kuma kutsawa din haramun ne to amma wannan wajibin ya ya danne wannan haramun saboda haka na'am har yanzu yaƙi a watan haramci haramun amma su laifukan da wa'ancan suka yafi muni ba su ma sun yi haramun muka ba to saboda haka don an yaƙe su a watan haramci a lokacin da aka sami zahama ba wata kowane hali za a je a yaƙe su ba amma a wannan yadda ya zo yadda ya zo hasatan ya wajabta musu lallai su yaƙe su da sun iya da sun iya ɓoye kansu ta yadda waɗannan mutane suka wuce ba su ba su to lafiya lau ba wani matsala amma tun da an arba da juna an ga juna sun tabbatar suna ƙyale za su yi su kai labarin su kuma sun halaka to kun ga yanzu mai suka yi ba yaƙin ceton rai ba yawa sun ɓaci kansu ne to shi ne to da amsa ta zo dangane da wannan kuma daga irin wa'annan masu gina hukumce-hukumce sukan giggina hukumce-hukumce su ce ainihin in kaza ya haɗu da kaza da kaza sai ka ga wa'ansu hukumce sun fita tun da yake wannan ba a san shi ba a da za a ce mutlaƙin yaƙi a watan wata mai alfarma haramu ne amma a bayan mun karanta fa in qatalukum faqtulu wa la tuqatiluhum inda al-masjid al-harami hatta yuqatilukum bi fa in qatalukum faqtulu a bayan mun karanta wanda ya nuna cewa a masjid al-haram ba a yaƙi amma sun yaƙe ku a ciki kuma ku yaƙe su to to ayan ba shi kenan ba bayan ta nuna cewa ainihin waɗannan abubuwan da su kafiran maka suka yi yafi muni shine hana mutane a shiga addinin Allah shine sabbin an sabilillah kufurin biki da kafir ce ma Allah din wal masjidil haram da kafir ce da masjidil haram ko kuma sabbin al masjidil an masjidil da ikhraj ahlihi tunda sun hana manzo Allah ma ya shiga maka ya kora da kuma fitar da mutanen wurin daga wurin kamar da suka fitar da manzo Allah wannan yafi girman laifi wani fitinatu akbar min alqatl ko kuma gashi wannan mun karanta shi baya aka sake maimaita shi kaga fitina ta fi girma akan yaƙi wato da yaƙi da fitina duka ba daɗi amma a cikin biyun wanne ya fi tsanani fitina ta fi tsanani saboda haka idan tsananci guda biyu suka zo za ka zaɓi tsananin da ya ɗan fi sauƙi ne kamar in kana tafiya a nigeria tsakanin ramuka ga ramuka ko'ina ko'ina sai ka dubi ƙaramin rami ka shiga in ka fito ƙaramin rami ka duba wani wanne fi ƙaranci sai ka fada haka ake tafiya in za ka je kamar za ka je abuja in ka ga rami sai ka zaɓi ƙarami sai ka shiga kawai kaga wato tun da yake da ramu ne ba sai ainihin a zaɓi ƙananan ramu ba ko ko sai ka shiga kowane rami wani in ka shiga wani rami shi kila motar ta fantsara ta yi ta yi na daji ko kuma ya fasa maka taya sai ka zaɓi sassauƙa rami ka shiga idan idan idan matsaloli suka zo irin haka nan akan zaɓi sassauƙa ne to tun da yake wa'annan da fitina da yaƙi duk ba su da daɗi to ainihin gara yaƙi da fitina me fitina do ina abin da aka jera wanda suke fitina ne suna gallaza mu al'umman musulmi sun kuntata musu sun hana su addini sun wannan sun wannan gara ma a kwama kuma Allah ta'ala ce wala yadharu la yuqatilunakum hatta yurdukum an dinikum in istata'u ba su gushe ba suna yakan ku har sai sun riddar da ku daga addinin ku in suna iyawa sun komar da ku gabarin addini wato wannan ya nuna kamar bin fasara wannan jiya muka ce da dukkanin wasira da dukkanin makamai za su yaƙi lokacin lokacin ana magana dangane da su kafiran makai quraish manzo Allah yana madina tare da muminai su kuma sun riƙe maka cibiyan addini amma sun hana addini sun hana ma masu zuwa su yi hajji da umra sun sa gumaka su suna bauta ma gumaka a ɗakin Allah kuma shi ne suka ce abinda za a yi ke kuma su za su yaƙi addinin musulunci ne su ga sai sun ga bayan shi kamar da makaranta baya cewa ainihin alfin sai za su su dinga yaƙan ku ne har sai sun tabbatar da cewa ba addini ne ba shi ba ma'abotansa abinda akwai ma'abotan sai sun bar shi su in zai yi su koma addinin su na gargajiya to kuma wannan wannan shine da'ab din kafiran wancan lokacin shine kuma da'ab din kafiran yanzu kamar yadda Allah ta'ala ke cewa walan tarda ankal yahudu wan nasara hatta tattabi'a millatahum wala yazaluna yaqatulukum hatta yurdukum an dinikum in istata'u in suna iyawa ainihin su yanzu wannan wannan kuma shine zarce a kafiran yanzu har yanzu zancen kenan su in fa komin lalacewa musulmi lalle bai musu komin lalacewansa lalle ba saboda ba su bukatan a ce akwai islam din ma kawai in aka sami musulmi lalatacce duk zaka za ce ba su amince masa tun da dai ya ɗauka shi musulmi ne kila wata rana ya ce zai musulunci sosai saboda haka ainihin sai dai ya ce shi yahudu ne ko nasara ne wannan ko walan tarba an kala yahuda walan nasara hatta ta tabi an kala komin lalacewarsa inda ya ce shi musulmi ne to lalle ba ba za su amince ba sai dai ya bai ya ce shi ma irin su to wannan kuwa to kuma ko ya bari ma ya ce ya bari ma sai sun ce to yanzu ya zama bawa ya ce to kai bawa ne ce ya shi ba ka ce kai bawa ne ce shi bawa ne kuma ya ce kai kare ne ka ce kai kare ne ce kai kare ya ce shi kare ne su ce ba in na ce kare ka ce ye ai mana kamar yadda yan mulkin mallaka da suka zo nan suna koya ma mutane soja a nan suna ce mai in na ce f obey ku ce ye f shi ne gogon bidu f obey ye gogon biri ya ce ye shi ai daga baya wani wani ofisa na soja yake cewa sun daina cewa wacce bai din shi kuma f din bai iya faɗan f ba sai yana cewa wacce bai asalin shi gogon biri ne f obey wato hadda ka bi su din sunan ka biri ba kana da daraja ba kamar yadda suke kaɗa nasara aka yi kira suna kaɗa kiristoci haka nan yahud bai taɓa ɗaukan kirista a matsayin addinin su ɗaya ne ko kuma ma mutum ne ba shi amma kuma suna biye da su suna kaɗa su yadda su to haka suka so su kaɗa musulmi yadda ransu ya ga dama to kuma da dukkanin wasa'il za su yaƙi yanzu akwai akwai yaƙin makami akwai yaƙin fikira akwai ga sunan dai yaƙe-yaƙe iri ba za su taɓa gushewa suna yi a tayar rukum an dinikum inista za'o a su taɓa fasawa wannan da'ab ɗin mushrikan farko ne shine kuma har yanzu za su taɓa fasawa saboda haka ainihin duk lokacin da kai kuma ake a kanka da duk wasila kai kuma za ka kare kanka da dukkan wasa'il da yake iya kamar da su suke yaƙanka kai ma haka za ka yaƙe su za ka ta wajen kare kanka in ba ka ba ana iya kawar da shasiyanka da kai da kanka ma da ainihin abin da kake tsaya kai duk sai an kawar a wuya ɗinka ma sai an kawar ya zama ba ka san ana iya share wa man yartadi minkum an dinihi fa yamutu wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wanda ko duk ya rida daga cikin ku ya mutu yana kafiri wayannan ayyukan sun bace a sun sun sun bace a duniya da lahira wato ba aikin a duniya da lahira saboda anan duk aikin su ba zai amfane su komai ba gobe kiyama kuma wuta haka ku dake akan addinin ku ba ja ba kyam na tana iya wani lokaci su yarda da addini in ba za a share sunansa baka cika kam aƙalla a raba mutum da bin addini sai dai ba mu san yadda za su yi wannan mutum da akwai alƙur'ani shi sai ya samu alƙur'ani ya ce ainihin yana ba su haushi don shi ayoyi ne ga sunan kyam waɗansu ba su kawar ɓan mata wuri don sarahata ne aka yi magana to shi kenan sai ka ga sai su fara cewa wanda ya fassara alkur'ani sunansa dan ta'adda in ya fassara shi da ma'anansa sai dai ya ba shi wata fassara da ko kuma ya tsallake aya a daina faɗar su kamar eh mana har suna suna yarjejeniya da wasu kasashen musulmi akan cewa ayoyin da aka yi magana dangane da su a daina koya ma yara a makarantu ya zama ba san ayoyin ba ko da ba shi dai a curriculum din makaranta wannan an gan shi a shirin da aka yi da da misra annama na ɓoye kam david akwai na bayyana akwai na ɓoye na ɓoye a curriculum ɗin makaranta tun daga firamare nasari ma har jami'a duk ayar da ta yi magana a kan yahudu a cire ta ba za ku ba ku ɗan makaranta ba kuma za ka ga a syllabus ɗinsu ba wannan aya san babu amma wannan a ɓoye ne ba ka gani ba ainihin da zaran kuma kowanne limami ne ya hudu ba ya kawo aya irin wannan so sai za su face mashi ainihin ɗan ta'addar mai tsatsauran ra'ayin addini ne yana kyaman yahudu saboda haka sai ya daina sai ainihin yana iya wannan yaƙi na canza addini ya zama wani abu daban har ma cikin yaƙe-yaƙen da suke yadda cewa ainihin su kuma yadda suke da limamansu yan luwaɗi da maɗigo su ma a sami musulmi su ma suna da irin wa'annan kuma in zai yiwu ma dai maimakon sallah ma dai a rika yin waƙa har ma akwai wanda suka yi yunkurin hakan bai dai yiwu musu bane su masallatai aka sa musu kujeru aka siyo ganguna za a rika waƙe kawai shi kenan a zauna in yana iyo wato kenan a share addini ya zama wannan ne kuma dai ya gagara amma akalla za su yarda da wani dan mikidari kai yanzu ma dai suna jin tsoron addini ma gaba ɗaya ba su so ko sai dai ya zama su suke kaɗawa to gashi nan dai a yanzu dai muna cikin wannan yi la ya zalo na ya ta kowane da dukkan suna amma silah ɗin da suke ce ma soft ya fi tsanani a kan har duk da haɗin yana da tsanani don suna su suke ta da bama bama inda kuke ji suke alama musulmi su da kansu suke zuwa su da kansu su sanya ko ina na'am sukan sami wani wuri suna samun agent najeriya ba sami agent ba saboda su da kansu ke mubasharatu su suke jibintar lamarin sanya bama bama idan a cikin yaƙi to da kuma gazuwar fikiri ya fi muni to kaga wannan wannan ana ba mu labarin na kafiran farko ne wannan ni na na fara da kafiran yanzu ne yana da ci ana cewa ainihin kana son ka fahimci aya yadda ta sauka ka kuma fahimci zamanin ka don ka gane yadda ayan za ta aikata a zamanin ba labari ake bayar ba amma asalin saukan ayan kaji bayan bacin aiki duniya da lahira Allah ta race wa ulaika sabun nar hum fiha khalidun irin wanda suka bar addinin su saboda tsanani preja yayi yawa har ta kai mutum kake ce ko dai ya bar musuluncin ka ce ka koya an su suna ya daina aiki don sukan yarda da an su suna kamar yadda wani kissa na sha kawo wannan kissan cewa wannan wannan a misira ya auku wani mishinari yana kokawa dangane da cewa sun gina asibitoci sun gina makarantu sun yi hidimomi amma ba su sami ko mutum ɗaya musulmi ya zama ya shiga addinin su to sai wani fada tsoho ya ce su mutum ɗaya suka samu shi ma yaro ne sun tsince shi ne ba shi ba san yayin shi ba shine suka girma da shi a addinin su sai ce ai ba manufar mu shine musulmi ya shiga addinin gobe musulmi manufar mu shine musulmi ya daina yin addinin musulunci in dai ba addini shi ke halas in dai ba zai addinin ba wato ga addinin sai dai a karanta kamar yadda wasu kan musu compromise masu ci ainihin ayan yaƙi ya riga ta ba shi ayan kaza duk babu duk zamanin sai ya wuce wai za a yi sun wuce an shashafe su to irin waɗannan duk aka shafa komai da komai addini ya zama shi kenan kuma a misir aka yi wannan aka ce wani ofisa na mulkin mallaka yana kilisa akan doki da mai dafa masa kutu sai wuce masallaci sai ya ji an kwantsa kiran sallah sai da ya firgita sai tambayi mai ya ce me wannan yake cewa sai ce yana azan ya ce menene azan ya ce yana cewa mutane su zo ni su sallah sai ce masa ya shafi mulkin mu ya ce a kawai a zo a yi sallah ne an gama da ce ya ce ta tai kaga su inda inda yana cewa a zo ga ya dauka ko ana ce yana cewa a zo ga mai ne shi ko ya firgita sun dai ne ya ce sai sallah shi ko ma wanda mu to ka gani za za su iya yarda da idan addini yawan zu a suna amma ko shi ma ba su amince ba za dai su iya sasantawa da wannan addini amma ba za su amince ba don suna cewa ba amince mu musulmi saboda shi komai lalacewansa wani lokaci na canza kawai sai canza wani lokaci don sukan so su gwada ma kamar gwajin da suka yi na na ɓarin ɓarfinci ga annabi sai suka ga mutanen da suka ɗauka ba addini bai dame su ba sai suka ga sun dawo shi abin ya ba su mamaki shi har yanzu ruhin bai mutu kafin ruhin addini ya mutu zai wahala to shi kenan ko dai ba wanda dai ya mutu ya bar addini to ya tabbatar da cewa ya yi hasara duniya da lahira sal bani isra'ila kam atainahum na koma baya kuma abuwa innal ladina amanu wal ladina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim wannan kuma wannan wannan ita ayin ita ta wanke wa'ancan mutane da suka suka yi suka kai hari din wannan ita ce ta wanke su yace wayanda suka yi imani da wanda suka yi hijira suka yi jihadi a tabarkin Allah wa'annan suna biɗan rahamar Allah ne kuma Allah mai gafara ne mai jin wannan daga ita aka fahimci cewa ma'ana su ko wa'annan mutane ainihin an gafarta mu saboda ka sai zama an musu albishir ya tsaro na ka anil sharar harami kitalin fi sun tambaya ne suka ce to ya yanzu mai matsayin mu yake to sai aka ce to waɗanda nan ya ce نزلت في قصة ابن جحش شين عبد الله بن وأصحابه وقتلهم الحضرمي في رجب حين ظن قوم أنهم إن أسلموا من الإثم فليس لهم أجر da farko suka ce to tun da yake dai an ce wancan an ce kitalin fihi kabir aka ce amma wasaddin fi sabilillah wa wa wa akbaru inda Allah kaga akalla an ce musu laifi ne amma wani laifin wa'ancan ya fi kaga su nasu ya zama kaɗan to sai kuma wannan ayan ta ce an yafe musu wannan mutumin da suka kashe aka ce to yanzu yanzu an yafe musu wallahu gafurun ma'ana lima fa'aluhu khata'an wa qillata wa qillata ihtiyat rahimun bi ijra bi ijzalil ajri was thawab Allah mai gafara ne ma'ana ya fi musu wannan yakin da suka yi a wannan lokacin kuma mai jin kai ne har ma zai ba su lada sun da sun yi ne a matsayin kariya wannan kuma ya koyar da mu kamar da na faɗi cewa duk da laifi ne amma fa in aka kiyasta ta wani fuska ya tashi a laifi ba a kai fa bilal tsoro gaira ba jimala adam ba fala isma alai inna allaha ghafurur rahim yawa to kamar haka nan ne wannan ya zama dole ne su yakin in kuma ba su yi ba za su sa kansu a ɗaya ƙwatan kai ne cewa haka wannan sai nuna cewa su yanzu dai ba kawai ba su yi laifi ne ba ba kawai ba laifi ne a kansu ba a'a har ma suna da lada to tambaya ana ba da lada akan menene aikin kirki haka abin da suka yi mai abin kirki su kai na mu ya auku a watan da aka haramta yaki amma ya zama kariya ga kai ya zama wajibi ma domin in ba su da ba sai ba su da sun halaka wayannan da suka gamsu in suka koma maka suka ce mun ga mutanen za su ce mun ga mutanen wani za su fanci annabi da sunan sai mun ga mun ga su a ce ina sai su zo da mayaka mai yawa su rutsa da su su kashe to sai magana ta gaba wannan sabuwar magana ce da Allah in mun shiga ban sani ba ko shi ma sharhinsa zai ɗauke mu lokaci wani yas'alo na kan kuma yas'alo na kan alhamr wal maisir za su tambaye ka kuma dangane da giya da caca qul fihi ma ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas kace a cikin su akwai laifi babba da kuma amfanin nuka ga mutane a cikin giya da caca akwai babban laifi a giya da caca domin akwai cikin laifuffukan akwai tafiyan dukiya da tafiyan hankali ga shan giya kenan haka kuma shi kuma caca yana kai ga kaskanci da talauci wannan a duniya kenan don zahabar tafiyan hankali yana janyo kuma a aikata laifuffuka daban-daban to kuma akwai amfanunuka ga mutane wa manafi'u linnas saboda ainihin akwai wani lokaci ko da ke akan wani kan asarar dukiya wani yakan ci bulis bai aikin kuma bai tare da tashi da dukiya mai yawa musamman shi uban caca din wanda ake wanda ake tattara suke shi ba shi ba ya caca amma shi yake hadawa a yi saboda haka kullum ana tattarowa a bashi to haka yana zaune baya aikin komi zaune gari banza amma yana tattara kuɗin nan yau ba zai shiga wuce gobe mun zo insha Allah zan sake ƙara ɗorawa a kan batun yas'alo na ka'adar kamar wal mai sirrin insha Allah inda sauran lokaci sai mu addu'a yanzu addu'a huta Allah ka gano da mu abin da muke karanta shirye da mu da shirye da ke ci gaba mu ikon aikata ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن شاء الله gobe maulidin Imam Hassan al-Mustapha